نعم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وليه والرباني يكسر السعادات بمن سيد السادات صلى الله عليه وسلم وله ثلاث مئة وواحد وتسعون بيتا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وقدره ومقداره العظيم حرف الحمزة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
قليل وداد العبد فيك سراه وملوك من داء القلوب شفاه قال مولانا وقدوتنا وشيخنا ومرشدنا شيخ ابراهيم بن يد رضي الله تعالى عنه yace ba na ce ainihin wato kankani ne ne ban annabi ba na soyayyarsa kankani ne gare ni to wannan din ma fa ba karamin abu bane dalilu widadil abdi kare wato kankanin soyayyar bawa gare fi ka cikin ta ya rasulullahi sababu shi ma fa waraka ne da tsarkaka da samun ɗaukaka da samun dukkan muradi wa madhuka kaga cetonka shifa'un wato ainihin waraka ne min da'il qulubi daga cutukan nan na zuciyoyi وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللموت جلوديا سنا وسناه
wa wani kiruka kaga ainihin wato an batan ka ya rasu ya khairu anam ya bi ya bi ya talikai ganimatun ganima ce wallahi wa li mutahil aliya sanan san wato ainihin haske ne wa sana'un da daukaka ya tabbata lil mutahil aliya ga mene wa daukaka in ya ya dumfari yaban manzon Allah zai ga abin da zai gani na ganima da daukaka wa ya ga ranar jana'izar fara bege ya kuka gani ba malami bane ba shehi bane ba sarki bane ba katon waliyi bane amma saboda yabon manzon Allah kuka ga jana'izar sai ne ta kasance an da Allah ya masa rasuwa saboda haka Allah ya nazarta mana yabon manzon Allah
فإنك يا ياسين لاه محمد أتاك من المولى الجليل سلام fa innaka cewa kai ya yasinu ya wanda aka bude surar yasin da sunan sallallahu alaihi wa sallam ya da Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim din nan to al arshil azim din nan ya kankan da kansa ya silmiya ya mika wuya manzon Allah ya taka shi da takalmansa sallallahu alaihi wa sallam fa innaka cewa kai ya rasulullahi sama'un sama ce wadda ba sama akan a saman ita al arshi shine saman saman saman sammai sai ga shi al arshin da yake saman saman sammai ka hau saman sa shi ma ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi kai ne burbushin komai وسلم فالأرسال والكل خادم من الهمرة العليا أدام على al'arsalu manzanni sallar sun yi sallah da kai a baitul maqdisi wal kullu sai ga kowa daga cikin su ma ma ainihin mala'iku eh, wato manzanni kenan ko wa sai ga kowa daga cikin manzannin nan khadimun ya zama khadimun ka ne a baitul maqdisi kowa so yake ya gaisa da kai ya rasulullahi sai ga shi ya zama ainihin atabu ala'un daukaka ta zo wa manzon Allah min al-hadratil kulliya daga halarar nan ta ubangiji madaukakiya قديمك إبراهيم يدمه بك يا كريما به للأنبياء أدام yawan da ambatansa ya zama ganima ne da ambatansa ɗaukaka ne yawan da ambatansa ya zama ɗaukaka ne da haske yawan da ya zama ba- ba- baiwa ta zo masa iri iri daga ubangiji yawan da ya kankan da da ya hau kan al'arshi ya taka shi da takalmansa saboda ɗaukakarsa yawan da ya zama saman sammai a cikin dukkan halitta gaba daya yawan da manzanni suka yi gaisuwa ya zuwa gare shi suka zama adimansa ya rasulallah hadimuka ga hadimuka shekha ibrahim ya dau fika yana tsammani a cikin ka ya kariman ya wanda yake mai karamci al'ambiyawu a wato ainihin wato a ɗaɗa'un baiwa ma ta zo maka bil ambiya'i ga annabawa biyi saboda darajar manzon Allah وأنت محيط بالشؤون فلا أرى أن السؤال الحاجات منك جناه wa anta mu'inun bi shu'uni ya rasulullahi kai ne ka kewaye daga dukkan sha'ani ma wa wa ko la sha'ana yash'un sha'ana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala ura ana su'al al hajati ba za a gani ina nacewa na bayanin bukatuna ba wato fala aradina iginamun wadatuwa ta tabbata gare ni ninka daga gare ka fala ura ana su'al al hajati ba za a gani ina gaya wa mutane su bani bukata ba عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينفوق عنه جداه salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya Rasulullahi salatin salati ce yanfakku gidahu duk wani hijabi da wani rufi a yaye a waƙe shi ga biran mu kamar yadda Allah ramma yake gaya mana in ba musu ba abin zabe ba albadari wanda yake wata fi jari za ta gairi gairi ma ni ya margabun ni ba ni da kwaɗayi fi jari za ta gairi a cikin kyautar wani waye ba ni wata kyauta ba na so in ba ta manzon Allah ba هو الكل منه الكل بدنا وظاهرا فوار سواه ما لنا به مشرب wai wani dan adam ne zai bani me yake da shi ma balle ya bani wanda na zo gurin sa huwal kullu shi kullu ne minhul kullu kullun kulliya ma daga gurin sa take bada nan abadin sa wa zahiran da zahirin sa babaru silahu wani kogi ba na annabi muhammadu ba malana mashrabun fihi kuma za mu sha daga cikin sa ba من نوره الكونان منه تفجرت والأم جميع الرذل والكل يشرب alkaunani kasantattu wato duniya da lahira ko kuma sama da kasa ko kuma duk wani abu ma ne wa min khalqa min kulli shay khalaqa da zawjayn min nam wa min nurihi daga hasken manzon Allah ne tabajjarat dan ta kubo min daga gare shi ko sanan wa min ulum ulum jami'il rusuli Na'am.
haka nan dukkan ilmai na manzanni gaba daya ya shirabu yana sha ne wal kullu ya shirabu kowa yana sha ne min daga gare shi موسى وإبراهيم والروح كلهم توسل بالعدل الأمين وقربوا wa Musa kaga annabi Musa wa Ibrahim da annabi Ibrahim wa Ruhu da annabi Isa kullum tawassala dukkanin su sun nemi zani bil hadi da hadi al-amin amintacce wa qurri Musa ya kusantar da su zuwa ga Allah saboda albarkacinsa هو الكامل المحمود والصل والمنى وأنت الحبيب المجتبى والمقرب huwal kamilu manzon Allah kamili ne ta kowane bangare bashin tawaya sallallahu alaihi wasallam al-mahmud abin yabo a duniya abin yabo a sama abin yabo a kasa abin yabo a lahira wasulu kai manzon Allah shine ro shine kashi ma na dukkan bukatar duniya wal muna manzon Allah shine dukkan burin duniya da lahira ya tabbata cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu shi wa anta al-habibu ya rasulullahi kai ne masoyin Allah al-mustafa abin zabi wal muqarrab kai ne Allah ya kusantar da kai zuwa gare shi وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لغير الخلق خلق مهذب wa qad shahida Allahu al-azim ubangiji ya shaida al-azim mai girma ya shaida bi annahu azim cewa manzon Allah nan fa mai girma ne ko al-ghayb ko khulqun dabi'o'i muhazzabun wadanda suke abin tsarkakawa azimun masu girma sun tabbata da khairul khalqi da biyayyen halitta عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للأبد مطلبه salatan Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce yanqalu madlabu duk abin nema ne abdi ga wannan babban bawa Sheikh Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu da mu ma yanqalu ya zo bi bihar sauban salati bukatan mutaniya عليه صلاة الله في كل دربة كذاك سلام به لم يكن وعيبه salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah fi kulli darbatin a cikin dukkan kintawa da zaka salamun haka nan gaisuwa ta musamman ta tabbata gare shi misalin miskin kwatankwacin turaren almiski au adiyabu ko ya fa haka kanshi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تهلبه salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce ta jawo mana kullar ta jilibu ta jawo mana kullar makamati dukkan mukami na kusanci da manzon Allah Allah ya jawo mana shi zuwa gare shi saboda sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الجد يحسبه salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce a aljadubu mugun farin nan da ake fama da rashin ruwa da rashin kuɗi da rashin ainihin kwanciyar hankali ko yaksibu ya zama kaka mai yarwa mai fatahi mai buɗi bil mustafa saboda sababin mustafa sallallahu alaihi wasallam lana gare mu عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والأصحاب دارا تقربه salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan salatin ya tabbata ma da alil kirami tare da alayensa masu girma wa ashabi sahabbai dukan ribu da ta kusantar da mu da harin tsawon zamani zuwa gare shi har butare تذكرت من
وهو
karatun zahiri da batini bilwara ga talibai kullum duk gabanin duk gabanin su wahum su dukkan talibai da baki da hajarun kamar dutse suke ta za a gansu kinkin ba su da wata fa'ida wal mustafa shi ba mustafa abin zaɓi alkarmu shugaba ya kudin lu'lu'i ne mai tsada wanda babu yin sa a cikin halitta وتجلي ذات بلوى عينها وملك المن منها فلا ملكوت ajalin nan na zata ubangiji wanda ya yi shi din ba kowa ba komai kahuwa ya tabbata ne da sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal huwa ainuha bar shi ne marmaran ma da ya murmuro ya marmara ya samu ya tabbatar da samuwar haku tabaraka wa ta'ala mulkul ali sabi mulkin nan wanda yake madaukaki mina ya tabbata daga ainihin sirrin manzon Allah daga malakutu haka nan malakutu samawati wal ardi da Allah ya yi saboda sirrin manzon Allah بذاك سرى والفرج موضع ناده ومن هيبة قد سنى عنه جرد idan haka saboda haka manzo Allah ya yi tafiya ya yi tafiyar dare ya yi tafiya Isra'i da Miraji wal arshu sai al arshi ya zama mawudi wa na'alihi madan gwarar takalmin sa wannan farkon ne fa wal far wal arshu ne wal arshu mawudi wa na'alihi al arshi ya zama madan gwarar takalmin sallallahu alaihi wasallam wa min haibatin da saboda kwarjini khibritun masanin hanya wanda ya kai shahar sidratul muntaha shine mala'ika jibrilu hadin sala sai karkata wuyan sai ce to ni ba nan dan da ya rasulullahi a dawo lafiya وسر يشق الهجب دون مزاحم ولا خادم إلا تسنى له لجوء fasara sai manzo Allah ya ga wai ba- shi kada ba kowa ba komai saman sa da gaban sa da bayan sa sai ya zama ne shukul hujuba yana take ci kai manzo Allah la hawla wala quwwata illa billah da shukul hujura sai ya zama yana kakkece hijabi duna mazahibi ba kowa shi kadai a cikin malakutun lahi wala hadimin ba ma hadimin shi kin tira an yi sallama da shi ba haɗa jibril ba wani hadimi da zaka gani kuma a wannan gurin a tsakanin wannan gura- gurare illa ta sanna sai ya murgina wuyansa ya san ku ya ya girma manzon Allah ya girma manitin wuyansa ya ce ranka taka waka idan ya rasulullahi a dawo na biya تنام تدلى دون كيف فإنه تقاثر على الدين كالجبروت to shi kenan fa ya kakkece kai kuma ko da kai kuma ya kai wani istiwa'i kuma wanda yake istiwa'i ne in gurin shi ko ina ko ina ne ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba sama ba kasa ba komai sai komai da komai kuma gudu shi kenan da na sai ya kusa da fatar Allah ya kara kusa ta nuna kai babu kai biya don ma an kai banta maka ya za ka gane da wannan dundun kuma kwakwalwa ta duniya ba za a iya ganewa ba wa innahu da kasa ana azai ni kai jabarutu halawa da duk jabarutiya ta takaita ne ga barin ruskar abin da ya faru tsakanin masoyi da masoyi sai dai a kurin kawai فسر سرى لسر بسر وله وما سمى إلا لها هو سر لاهوت basirin abun wani sirri ne sara yana shi da sirri da sirri da sirri da sirri ko da hushi kadai kaga ce ba a ce wa hada huma ba a lokacin wa hada hure shi kadai ba ma san ma a canan ka illa da haku ba wani abu sai haku wa sirru sirrin la hutu haka ya ce la hutiya ko kuma ka ce ya kama aiki kenan ba hutu ثم يعلم منه أمناك ومحمد هواه حبيب الله والرسل معه bayanaka min mana mamakin wannan guri mai kyawun gani mai kyawun da mai daɗin ji ba kuna ka a can a cananka kuma su bai mamaka jin daɗin abin da da kunnuwa za su ji daɗin abin da ya faru a nan hawa wa habibullahi wanda masoyin Allah ya kare wannan daɗi shi kare wa rusulu dukkan manzanni ma utu ba a ba su wannan darajar da aka ba wa manzan Allah ba أين نوح مذا وأين كلمه وأين الذين جاء ومسجده الهود wa aina duwan wani na maganar duru sina a take wanda yake a nan misra dutse ne aka hau aka je aka yi munajati a da Allah min wara'i hijabi a nan annabi Musa ya yi munajati da Allah a nan to ina maganar dutse Dur- duru sina bata kawo nan ba wa ko wa aina kalimuhum ina ma annabi Musa din wanda yake zance da Allah darajarsa bata kawo nan ba wa aina alladina ja wa ina bawan Allah nan wanda ya tafi ya faɗa ruwa sai kifi ya haɗe shi ya yi munajati da Allah a cikin kifi wa masjidu hutu sai ya zama ainihin wato cikin kifi shi ne masallacinsa shi ma mukaminsa bai kawo nan ba manzo Allah ya haye su duka ya bi su عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل
tushriku ita ma ta fitar min alwari daga hasassakin manzon Allah a samu mazaje su zama a cikin alarana hutun na sufiya sun so annabi sun zama masu biyayya ga manzon Allah عليه وعلى آل الكرام وصحبه صلاة من الرحمن والرحمون salatin Allah ya tabbata min rahmani daga Allah rahman war rahmutu daga alaran nan rahmutiya ya tabbata alaihi ga manzon Allah ma al'ali kiran da alayansa masu girma wa sabi da sahabbansa Allah ka sanya mu cikin rahmutiya dukkan bantan bar a cikin kada wani abu ya same mu wanda ba ka so amin har kun sai سواء قلوب للعميل الذين ما بيروا إلا أولو العميل متابر عليه سلام الله ثم سلامهم مع الآل والأصحاب مع آل سنعدس عليه صلاة الله ثم سلامه من عبد إبراهيم والآدم نكس فجولي للمصطفى ومديه بعبد إلهي لا فسوق ولا رفس هو العبد حتى بل أنام عبيد فقل لي يا مختار قل لي تندنس وقل لمحب في الأمور جاسيا أجر سريعا يا كريم أجس أجس لدى القول ما ما يسأل العبد أنفه قول الغالب والجبال بذكر الخبز عليك سلام الله ثم سلامه تجري شر السير إنا بسم نفس عليك صلاة الله ثم سلامه علينا مخالق المهيمن حيث بس عليه وعلى آل الكرام وصحبه علينا الذي وعبى بالروح النفس سمالك شوق بالأمين الذي نفذ بر إلا وروه الأمين متى بئس قال مولانا وشيخنا وقدوتنا شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه yace shaukun shi wato bege bil amini wato na amintacce samalaka ko alladina fasa bi ru'in wanda ya taubi a cikin ruhina samalaka ainihin ya ɗaukaka gare ka wato mataku isa lahun ruhul aminu ko yaushe aka aiko mala'ika jibrilu ya yi busa a cikin zuciyar manzan Allah ya masa wahayi ni ma kuma in ya zo gare ni haka yake mun sai mun busa sai in ji nishadi عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والأصحاب مع عادكم على salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ali tare da halayen zawar sahabi da sahabbansa ma hadisun hadasa ko yaushe wata kwarauniya ta faru to Allah ya salati a gurin ta wajen manzon Allah عليه صلاة الله ثم سلامه من الأول إبراهيم والآدم نكس salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin min al-abdi daga wannan babban bawan Allah ne Ibrahim mai suna Ibrahim Inyas wa ma nakasal ahda bai warware alkawari na
من ذكر المصطفى ومدعوه بحمد إلهي إلا بذوب ولا أبا ka shuguniya ka gani shagali na zikirin mustafa shine ambatan mustafa abin zabi wa marihu da yabo gare shi wannan shine baiwar da Allah ya mu da zikirin manzon Allah da yabo ga manzon Allah bayan abin da Allah ya barlanta wannan farilla ta kai bi hamdillahi wallahi na gode wa Allah la kusuka da Allah bai da bayyini fasiki ba wala na fasa da bayyini fajiri ba هو العبد حقا والأنام عبيد هو العبد حقا والأنام عبيده فقل لي يا مختار قل لي لك جنة huwal abdu haqqan manzon Allah ba manzon Allah ba shine bawon Allah na gaskiya shi Allah yake kallo a cikin halitta yake yin komai dan shi wal aramu sun kauran da kai abini bayi ne dukkan mu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne fa kulliya ya muqtaru ya abin zaki ka zama tare da ni lokacin da duk nake son ka zo tare da ni kulliya ka zama tare da ni na aljanas lokacin da za a sa ni a kabari ma ka zama tare da ni وكل مهم بالأمور بأثرها أجده سريعا يا كريم أجز أجز wa kullum muhibbin ya rasulullah ka zama tare da wannan masoyi shekh ibrahim ya mu ma ka zama tare da mu ya rasulullah kamar yadda shi ibrahim ya Amin.
bil muri a cikin dukkan al'amuran mu biya sun ya gaba daya Amin.
hadisu ka taimaki wannan bawa naka sari'an da gaggawa ya karimu ya ubangiji adid ka taimake shi adid ka taimake shi لدى القبر مهما يسأل العبد عنكم وقل خاتمي وديواني بك إذ إذ taimakon mu gare ku na daga kabari a cikin kabari abin da ya kamata ka ce fa kul hadimi ka ce wannan wuta da shi hadimi na ne wa shi ba kai ceto lihubbik lihibbika ga masoyin ka izu isa lokacin da kai tashi alkiyama kuma ka cece shi tare da mu عليك صلاة الله ثم سلامه تحية الرسول النبي ذنبا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati ta kiniya ta tsare ni ta kiyaye ni sharra sirri sharrin nan na sirri inna bidun nabata lokacin da bai tobi ya tobi ni sharri na sirri Allah ka kiyaye mu gaba daya عليك صلاة الله ثم سلامه أدينا وخليك المعين عجبا salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi salatin adida makhaliqi lil mu'minin adai hadisi adadin ha- wato adadin halittun ubangiji haisu bas mu'aymin shi mai shaida aikin bayi Allah haisu bas din da suka watsa a duniya عليه وعلى آل الكرام وصحبه أدينا الذي وفى به الروح إذ نفس salatin Allah da amincin Allah ya tabbata alayhi a gare shi ma da ali kirani tare da alayensa ba su girma wa sabi da sahabbansa adidan nabiwa babin ruhu kwatankwacin adadin abin da mala'ika jibril ya zo da shi gurin manzon Allah idna fasa lokacin da ya yi wahayi ya zo wurin manzon Allah so dubu ishirin da hudu ba Allah kai salatu so dubu ishirin da hudu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillah Allah ka fara sabani Allah ka shi musamman ta Allah Allah ka shi
Wala wala masa.
to insha Allah za ta